بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa da wannan lokaci a wannan yammaci na ranar Alhamis mun shiga daren Juma'a wanda shine daren tara ga watan Al-Muharram wato daren Tasu'a kenan a hijira na shekarar 1447 wanda ya dace da lissafin uku ga watan Yuli 2025 wannan shine darasi na 65 cikin jirin darussa daga littafin Ma'alimus Sunna Annabawiyya wanda Sheikh Salih ibnu Ahmad Ashami ya yi aikin tattara hulasar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai guda goma sha hudu mabambanta cikin manyan littafan sunna. Wannan karatu asali mun saba muna yin shi ne daga masallacin gidan marigayi Alhaji Tsoho da ke bayan garejin Baba Kaduna a titin gaskiya da ke nan Zaria a Najeriya. Amma a yau za mu yi shi ne daga gida insha Allahu a sakamakon yanayi na ruwan sama wanda ya faru daidai magariba da haka ba mu samu halin zuwa masallacin ba amma muka ga dacewar bari kawai mu gabatar da wannan karatu gwargwadon abin da Allah ya sawwaka saboda kwana biyu da aka yi ba a yi karatun ba ubangiji Allah ya samu dace idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin wato a babi na al'ilmu wa masadiruhu wanda shine al-maqsadu thani na wannan littafi kuma muna cikin kitabu جمع القرآن وفضائله وفضائله كتاب جمع القرآن wato wa fadailihi kenan a littafin da ke bayani akan har hada alqur'ani da kuma bayani akan falala alqur'ani mai girma za mu tashi a lamba hadisi na 441 wanda ci gaba ne da bayani daga cikin babukan da malamin nan ya kulla dangane da ainihin wato naskul qur'ani fi ahdi usmana radiyallahu anhu mun ji wasu hadisai game da haka kuma akwai ta'aliki da ya rage zamu yi game da ma'anan wato unzilal qur'anu ala sab'ati ahrufin amma sai mun ji ragowa hadisan zuwa ƙarshen wannan babi insha Allah a takeice malam ya ce wa anhu wato wannan wa anhu din tana komawa ne zuwa ga sahabi da aka ambata a baya shine Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu قال يتي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamu da sayyidina Jibril alaihi salam fa qala sai ya ce masa ya Jibrilu ya kai Jibril inni bu'istu ila ummatin ummiyin ka dai ga yadda sha'ani na yake an aiko ni zuwa ga wasu al'umma waɗanda ba su san ɗabi'a ko al'adar rubutu da karanta rubutacciyar magana ba minhumul ajuzu kuma gashi akwai dattawa al'ajuz ita ce tsohuwa dattijiya wa shekul kabiru da kuma wato mutum namiji shi ma mai shekaru wal gulamu kuma akwai ƙaramin yaro wal jariyatu da ƙaramin yarinya duk waɗannan mutane ne masu rauni ba za su iya jidali na koyan abu lokaci guda ko koyan abu da salo ɗaya ba wal rajulul ladhi lam yaqra kitaban qattu da kuma mutumin da bai taɓa karanta wani abu rubutacce ba. Kala, sai Sayyidina Jibril ya ce, Ya Muhammad, ya kai manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Ka kwantar da hankalinka, shi Al-Qur'ani an saukar da shi ne akan harufa ko akan zubi kala bakwai. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imamu at-Tirmidhi ya rawaito shi. Malam ya sake cewa wa an abi abi Juhaimin الحارث أبي جهيم بن الحارث أبو جهيم أبو جهيم ابن الحارث ابن السمة كنن الأنصاري يتي أن رجلين اختلفا في آية من القرآن wasu mutane guda biyu suka yi saɓani game da wata aya cikin alƙur'ani faƙala haza na farkonsu ya ce talaƙaituha min rasulillahi sallallahu alaihi sallama ni na koyo na koyi wacan nan aya ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala al-akharu shi ma ɗayan yace talaqaituha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ni ma a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na koya amma kuma kowa yana da karatunsa da yake wa wannan aya da ya bambanta da na ɗayar kuma kowa a cikinsu yana faɗin cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai aka je suka je gu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace alqur'anu yuqra'u ala sab'ati ahrufin shi alqur'ani ana karanta shi a bisa salo zibi iri daban-daban har kala bakwai fala tumaru fil qur'ani kar ku dinga jayayya da shakka game da alqur'ani fa inna mira'an fil qur'ani kufrun nabi sallallahu alaihi wasallam yace kun gani ita jayayya game da alqur'ani to kafirci ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana malamai sun yi sabani game da me ake nufi da almira'u anan shin menene ma'anarsa ya zama kafirci din wasu suka ce shakka game da alqur'ani wani ya shakkan kasantuwar alqur'ani gaskiya kamar da Allah ya ce fala takufi miryatin minhu kaga a cikin suratu hud kenan wato karka zama mai shakka game da tabbacin sa wasu kuma suka ce abin da ake nufi da la tumaru shine aljidal aljidalil mushakkik kada ku yi jayayya wadda ta kawo shakka game da ingancin alqur'ani ko ingancin wani sashi na alqur'ani wasu kuma suka ce shine kaman wato mutum ya ce shi bai yadda kaza Allah ne ya faɗa ba shi bai yadda ya za a ce Allah ya faɗi doka kaza ko ya za a ce Allah ya hukunci kaza irin abin da mulhidai suke wasu kuma suka ce abin da ake nufi wato kada ku shiga jidali game da abin da shafi maganganu na kaddara na wato gaibu da sauransu kuma babu laifi ana iya tattauna akan da shafi hukunce hukunce abin da shafi shari'a domin malamai suna iya sabani akan wannan wasu kuma suka ce wani zance ne wanda ba wannan ba wasu suka ce wato kar kai inkarin wani sashe na kira'a ka ce baka yarda da shi ba al-Imam al-Baghawi a cikin Sharh Sunna ya wannan maganganu haka al-Khattabi a cikin Ma'alim Sunan haka ainihin wato al-Munawi a cikin Faidul Qadir da wasu su wallahu ta'ala a'lam sai malam yace wannan wannan riwaya ita ma wannan riwaya ta Abu Juhaimin ita kuma tana cikin littafin al-Imam al-Hakim wato al-Mustadrak al-Sayani da isnadi wanda yake sahihi ala shartu shaykhaini malam ya ƙara cewa وأن أبي بن كعب قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها na karanta wata aya sai Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu shi ma sai ya karanta wannan aya da sabanin karatun da nayi fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na tashi na tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace alam tuqrini ayata kaza wa kaza nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba kai ne ka koya mini aya kaza a bisa salon karatu kaza ba qala bala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai ku ni na koya maka ita haka fa qala ibn mas'ud sai mas'ud yake cewa alam tuqrini ha kaza wa kaza to ni kuma ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kai ka koya min ita da salo kaza da kaza ko fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bala ni na koya maka ita kila kuma muhsinun mujmilun kowa a cikin ku yayi daidai kuma ya kyautata yadda aka koya masa haka ya koye ta kuma yana iya mulahazantar bambancin karatunsa da na wani. Kala, Ubayyu ce faƙultu lahu, sai na ce masa, to a wannan riwayar za mu ga cewa ba a ambaci abin da ya gaya masa ɗin ba, sai dai aka ambaci matakin da ma'aiki ya ɗauka sallallahu alaihi salama bayan wannan shine fadara ba sadari sai ya buki ƙirjina. To akwai wani abu da babu a cikin wannan riwaya wanda za ka same shi in ka koma wasu masadir kamar bayanu mushkil al-athar na al-imam tahawi kamar cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na al-imam ibn abd al-barr namari da ma cikin al-istizkar da yana shi da wasu wurare shine sai fa qultu lahu ma kulluna ahsana wala ajmala sai nace a a ai ku ba zai yiwu ba ba zai yiwu a ce dukkan mu mun yi daidai kuma dukkan mu mun kyautata ba to wannan magana ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu sai da kikirjin ubayyu a wata riwaya mun karanta a baya mishi addu'a cewa Allah ka raba shi da shedan da ke kokarin ya shiga cikin zuciyarsa ya ubayyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ubayyu ya ubayy ibn ka'abin kai ubayyu dan ka'ab inni uqri'tul qur'ana ka ganni nan ni annabin da aka aiko inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an karantar da ni alqur'ani faqila li farko aka ce mini ala harfin au ala harfai ne shin kana so a baka salon karatu guda ɗaya ne wanda babu canji dole kowa sai dai ya bi ko ko a baka salo biyu qala fa qala al malaku allazi ma'i sai mala'ikan da ke tare da ni sai ya bani shawara yace ala harfaini kace ka zabi a baka salo biyu na karatu fa qultu sai na amsa tambayar da aka min nace ala harfaini a koya min karatun alqur'ani da salo akalla guda biyu qala fa qala sai aka sake cewa ala harfaini aw thalathatin salo biyun kake so koko uku fa qala al malaku allazi ma'i sai wannan mala'ika da ke tare da ni sake ce mini ala thalathatin ka ce salo uku ɗin, fakultu ala thalathatin, na ce to salo uku, hatta balaga saba'ata a harufin, haka aka yi ta ƙara mini, mala'ikan na bani shawarar da ɗauki mafi yawa har aka kai salo bakwai, aka kai saba'ata a harufin ɗin kenan. Ya ce, laisa ma'ana, hatta balaga saba'ata a harufin laisa minha illa shafin kafin. a cikin bakwai ɗin nan babu wani salo sai ya zama wadatacce ne kuma isasshe ya isa duk buƙatar da za ake nema zai biya in ƙulta ghafuran rahiman au ƙulta sami'an aliman au sami'an au aliman sami'an fallahu kadhalika yace in ka zo ƙarshen wata aya inda take da wa kana Allahu ghafurar rahima sai ka ce wa kana Allahu sami'an alima ko ka ce wa kana Allahu aliman sami'a ce duk wannan Allah din ne dai shine malam takhtim ayata azabin bi rahmatin aw ayata rahmatin bi azabin matukar baka zo wajen bayani akan azaba ka cike shi da rahama ba kamar yadda aka ce misali wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma jazaan bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim don kanan ka zo ka ce wallahu ghafurur rahim to an samu kuskure yace matakar ba kai haka ba to daidai ne wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Ibn Ma da da da al-Imam al-Baihaqi da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin musnadin sa da wasunsu al-Imam Ibn Abdul Barri a cikin wata littafi nashi at-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid da yazo yana sharhin wannan hadisi sai yake cewa wa amma qawluhu fi hadha al-hadisi nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ce sami'an aliman wa ghafuran rahiman aw aliman hakiman da ya ce duka fa kulluhu kadhalik fallahu kadhalika yace fa inna ma arada bihi darbal masali lil hurufi allati nazala alqur'anu alaiha annaha ma'anin muttafaqun mafhumuha yana buga maka misalin irin kalmomi waɗanda suka zo a cikin alƙur'ani waɗanda za su iya bambanta a lafazi amma ma'anarsu ɗaya ne in an ce sami'an aliman ko aliman sami'an kaga abin da aka yi kawai a maida ɗaya gaba a maida ɗaya baya hakan an ce ghafuran rahiman au rahiman ghafuran a maida ɗaya gaba ne a maida ɗaya baya to waɗannan duka ma'anarsu ɗaya ya ce ma'anin muttafaqun mafhumuha ma'anarsu ta yi ɗaya mukhtalafun masmu'uha amma ko da yadda ake jin su a baki sun bambanta an gabatar da wani an koma da wani gaba la takunu fi shay'in minha ma'anan wa didda ba wai ana nufin a samu wata ma'ana da akasinta ba wala wajha wala wajhun yukhalifu wajhan wa khilafan yamfihi ba kuma sabani za su saba wa juna wanda za su zama suna kore junansu ba wannan shine ma'anar ainihin wato wannan kwatanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga ina fata muna ganewa malam ya sake cewa an abi huraira ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace unzilal qur'anu ala sab'ati ahrufin an saukar da qur'ani akan harfa guda bakwai salo guda bakwai wal mira'u fil qur'ani kufrun jayayya game da ƙur'ani kafirci ne mun yi tattauna akan wannan a takeice da kafin kafin wannan lokacin ma araftum minhu fa'malu bih abinda kuka sani na alqur'ani to ku yi aiki da shi wa ma jahiltum minhu farduhu ila alimi abinda ba ku sani ba ku mai da shi zuwa ga masaninsa kamar da Allah yake cewa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana amanna bihi kullu min inda rabbina idan ka san qur'ani ka fassara shi abinda ka sani ka aiki da shi abinda baka sani ba kada kai jayayya kada ka musanta ka mai da shi ga masaninsa masaninsa nan na kololuwa shine Allah da ya aiko sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko zuwa gare shi sai kuma su malamai din arrasikhuna wanda suke kafaffu a cikin ilimi kowa gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya sanashe shi wallahu ta'ala alam to wannan shine karshen wannan babi bari mu kuma baya kadan saboda mu duba mas'ala game da ainihin wato wannan kabiya da ya ta ambata cewa unzilal qur'anu ala sab'ati ahrufin a darasin da aka yi a baya duk da an dade da yin sa ina jin tun cikin watan shawwal muka yi wannan darasi mu koma kan kan shi ba saboda wasu uzurori da sauransu za mu ji cewa a ciki dama an ambaci cewa za a duba wannan wurin me yake nufi ne wanda yake so ga ƙarin bayani da yawa akan me ma'anan unzilar qur'anu ala sab'ati ahrufin sai kuma littafan ulumul qur'an irin su al-burhan irin su al-itqan da ire-iren su sai kuma kuma littafan sharhohin as-sahihain musamman kamar littafin umdatul qari a cikin juz'in ta na 22 kamar fathul bari na ibn hajirin a cikin mujalladi na tara kaman al-mufhim na limamul qurtubi juz'i na biyu wanda a wajen sai da ya ambaci cewa akwai fassara kala talatin da biyar da aka yi ma wannan wajen hakanan a cikin al-ikmal na al-qadi iyad ibn musa al-yasubi a cikin juz'i na uku da limamun nawawi a cikin juz'i na shida na sharhin muslim al-minhaj kenan da kuma kashful mushkil min as-sahihain na ainihin wato ibn jauzi a cikin juz'in sa na daya wannan sa daga cikin wurare da zan iya tunowa kai tsaye yanzu wanda zaka samu inda imam muslim ko bukhari ya fito da wannan hadisin wato na unzil qur'an asabata ahrufin da kuma ga sharhin da waɗannan malamai suka yi wanda shine zamu yi kulasar abin da suka faɗa Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya ƙara musu rahama da gafara daga ciki akwai wato a fassara zamu ambaci fassara iri daban-daban da aka yi ma wannan hadisi har aƙalla guda biyar ko shida ko bakwai. Na farko, wasu suka ce, Unzilar Ƙur'anu ala saba'ati aharufin ma'anahu ala saba'ati lugatin, wato, a lahaja iri bakwai. Kamar yadda misali a Hausa akwai lahajoji, akwai wato varieties, akwai kananci, akwai zazzaganci, akwai katsinanci, akwai kabanci, akwai sakkwatanci da ire-irensu. to haka su ma larabawa suna da irin wannan a yaren su larabci to kamar yadda misali wani balarabe zai ce halumma wani balarabe ya ce ta'ala wani balarabe ya ce aqbil kaman taho da zo da yaka misali to wannan shine wasu malamai suke ganin shine sab'ata ahrufin wato kowa an bashi dama ya karanta da gwargwadon lahajarsa ba za a tirsasa masa sai lahajar da ba tashi ba wannan ya daga cikin wato tabbatar da faɗin Allah wala qad yassarnal qur'ana lizikr wannan ita ce fasaran Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallamin da kuma daukacin malamai al-lughawiyyun galibin su malaman kasar Kufa al-lughawiyyun an-nuhat al-lughawiyyun malaman kasar Kufa da wasu cikin Basarawa da mutanen Baghdad wannan ita ce fassarar su cewa unzil qur'anu ala saba'ati ahrufin ay ala saba'ati lugatin na ɗaya kenan na biyu kuma a fatara ibnu abdul barri cewa ma'anan saba'ata ahrufin ta'adiyatul ma'ana bil lafzil muradifi walau fi lahajatin wahida shine a kawo ma'anar abu da lafazi wanda yake kusa da shi ko da kuwa a cikin lahaja guda ɗaya ne alhajar ƙuraishu suna faɗan wani abu guda ɗaya da fuska fiye da ɗaya to sai a kawo shi a nan da kuma sake kawo shi a dainan wajen a karanta shi da wani salo na daban wannan wannan shine fassara ta ibn abdul bari a fassara ta uku shine maganar wato cewa shi qur'ani ma'anar saba'ata ahrufin ya sauka dai da lahaja guda ɗaya amma ita ce lahajar quraishu to amma kuma wannan lahaja ta quraishu tana da sub varieties tana da sub varieties ɗinta har guda bakwai gwargwadon adadin ƙabilu a sha'ir na ƙuraishu da aka sani abin nan asha'ir na na na na larabawa da aka sani wanda shine akwai quraish din da huzail da ainihin taimur rabab da al abin nan al-azd da kuma rabi'a da ainihin hawazin da sa'ad ibn bakar wannan su ne kabilu guda bakwai na al-arab a cikin zatul arab waɗanda suke ƙasar makka wanda aka saukar da alƙur'ani da harsunansu wato tataccen zubdar abin da suke faɗa shine aka narke aka narke waje guda aka haifar da language na alkur'ani sai kuma watin fassara ta hudu kenan ko ita ce fassarar da wasu suka ce ya sauka ne da harshen mudar ɗauki ɗaya wannan ita ce irin fassarar da muka mata ya sauka ne da harshen mudar shine nake cewa ƙuraishi nake kuskure harshen mudar da kuma ashiya'u mudar to sune huzail kinana qais dibba taimur rabab asad ibn khuzaima da quraish wasu suka ce wannan shine ma'anar unzila ala sab'ati ahrufin a a a a ala sab'ati ahrufin na'am sai na biyar shine maganan abu shama da yake cewa unzila ala lugati quraishin ومن جاورهم من العرب الفصحاء an saukar da alƙur'ani a bisa harshen ƙurayshawa da su da wanda suke makwabtaka da su cikin larabawa masu fasaha thumma ubiha lil arabi an yaqra'uhu bi lughatihim allati jarat adatuhum bi isti'maliha ala ikhtilafihim fil alfaz wal i'rab an saukar da shi da lahazal qurayshawa da lahajar waɗanda ke makwabtaka da ƙurayshawa amma kuma sauran larabawa kamar na yaman da na yathriba da makamantansu su kuma an ba kowa dama in ya zo kanta alƙur'ani ya iya karanta shi da tashi lahajar wanda ya saba magana da ita ba sai ya tursa su zuwa ga yin lahajar ƙurayshawa ko lahajar watan makwabtansu ba na biyar sai suka ce amma anan shi wato unzila muwassa'an alal qari'i an yaqra'ahu ala sab'ata awjih an saukar da shi aka sauƙaƙa wa mai karatu ya karanta shi ta fuska ɗayan bakwai yadda ya ga dama wato kamar misali da suke bugawa shine kamar faɗin Allah wala yudaru katibun wala shahid za a iya cewa wala yudaru ولا يضار ولا يضار ولا يضار da dhamma ko wala yudarra wannan wajihi ne na irabi haka nan kamar misali rabbana ba'id baina asfarina ba'id da talab da kuma ba'uda baina asfarina da ainihin fi'ili haka ننشرها دا ننشدها وانظر إلى الإزام فانظر إلى الإزام كيف ننشر بالراء المهملة أو ننشز بالزاي المؤجمة هكا كمان طلح منضود ونكم سيكا تأتي طلع وانت يا كنت هذا حاء طلح ونكم سيكا طلع منضود وانت يا كنت هذا طلح وانا طلع hakanan kaman waja'at sakratul mauti bil haqqi wani sai karanta da waja'at sakratul haqqi bil mauti bit taqdimi wat ta'khir kenan haka irin fadin Allah wallaili idza yaghsha wan wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa samu Ubayyu dan Ka'ab Abu Dardai afwan da Ibn Muslim suna karantawa wal zakari wal unsa ba sa ƙara wa ma khalaqa din wal zakari wal unsa kamar da yake cikin Sahih Bukhari da Muslim haka kamar fadan Allah wa anzir ashiratakal aqrabina akwai wanda suka ƙara da wa rahabaka wa anzir ashiratakal aqrabina wa rahabaka haka in ka ɗauka kal ihinil manfush wani sai karanta shi da kasufi maimakon kal ihin kasufil manfush to wannan an samu wasu masu yin karatu a cikin alkur'ani suna karantawa da waɗannan bambance-bambance na farashul huruf da wannan wasu suka ce shi ne abin da ake nufi wallahu alam wasu kuma suka ce a bin da ake nufi da unzila ala saba'ata a harufin shi ne ai ala saba'ata abuwabin ƙur'ani in ka kasa shi za ka samu banyan jigogin da yake magana a kansu guda bakwai ne akwai zajirun ayoyi wanda suke tankiya wa amirun akwai da suke umarni da aikata wani abu wa halalun ayoyin da suka halasta wani abu wa haramun ayoyin da suka haramta wani abu wa muhkamun ayoyin da suke tabbatattu ba a goge hukuncinsu ba wa mutashabihun da ayoyi waɗanda suke fassara su sai gwararrun malamai wa amsalun da kuma misalai da aka yi ta bugawa misalan wasu halittu misalan wasu al'ummomi misalan wasu ɗaiɗaiwar mutane wallahu ta'ala a'lam to waɗannan a takeice su ne maganganu da malamai suka yi har guda watin bakwai dangane da ainihin wato yadda ya kamata a fahimci ma'anar wannan waje na cewa unzilar qur'anu ala sab'ata ahrufin cewa an soka da alqur'ani akan ainihin wato harufa guda bakwai ko akan abin nan akan wato salon karatu guda bakwai wannan kenan sai mu tsallaka zuwa babi na gaba zuwa babi na gaba wanda ainihin wato shine babu tartibi suwari babin da ke bayani akan wato jeranta surori wannan jeren giyar surorin da ake gani a cikin alkur'ani mai girma fatiha bakara uh, ali imrana nisa'i ma'ida a gangaro a gangaro har zuwa kan ibrabil falak ibrabil nasi shin haka aka saukar da shi rana guda ba haka aka saukar da shi ba an saukar da shi ne tsillin tsillin gwargwadon bukata a tsawon shekaru ashirin da uku sha uku a makka goma a madina kuma uh, wata surar ta riga wata amma kuma yanzu za ka ga wadda ta zo daga baya kuma watakila ita ce a can sama kamar bakara da ali imrana babu shakka surar ne madaniya amma kuma kaga su ne a can sama kamar fatiha ta sauka a makka ta sauka a madina kamar ikra ita ce farkon sauka amma kuma ga tana a can ƙasa to me ya faru aka kai ga haka shine abin da malam zai gaya mana anan da yake cewa an yusufa bin mahak daga yusuf ibnu mahak wanda wannan Yusuf asalin shi ba Farisi ne a bararren bawa ne na wasu mutane a cikin garin Makka yana daga cikin waɗanda aljama'a as-sitta Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka fitar da hadisansa ya rasu shekara ta ɗari da goma ko na makamancin haka to shine yake cewa qala yace inni inda Aisha ta ummul mu'minina radiyallahu anha wata rana ina zaune a wajen Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ya ji koyon karatu ko ya je fatawa ko na makamancin haka yace to ina zaune izja'aha iraqiyun sai ga wani mutumin ƙasar iraki Imam Ibn Hajar ya faɗa a wurare biyu a cikin Fathul Bari a cikin Fathul Bari mujalladi na ɗaya da kuma cikin mujalladi tara cewa wannan mutumin lam a'rif isma hadha al-iraqi lalle ban san sunan wannan ba Iraƙin ba haka ya faɗa a cikin muƙaddima ta Fathul Bari wato Huda Sari haka ya sake faɗa a cikin mujalladi na farko haka kuma har ya tafi mujalladi na tara kuma ya ƙara faɗa wanda yake nuna cewa duk da tsananin istiqra'i irin na Ibn Hajarin to wannan mutumin ba a san sunansa ba tunda dama watakila da ya zo ba wai ya faɗi sunansa ba ne hatta cewa da aka yi ba Iraki ne ta yi irin yanayin tambayar da ya yi ne ko yanayin shigarsa ko yanayin lahajarsa ko dai wata ƙarina ita ta sa Yusuf ibn Mahak ya iya gane cewa wannan mutumin gari kaza ne domin ba ya zo ya bada bayani cewa ni mutumin gari kaza ne daga wuri kaza nake ko daga ƙasa kaza ba wallahu ala almuhimmu dai yace idh ja'aha iraqiyyun fa qala ayul kafani khairun sai bai wata tambaya yace ya ke ummul mu'minin wani likafani ne yafi alkhairi qalat waihak wa ma yadurruka tace kai ko wani irin zance ne wannan me zai cutar da kai in baka san likafanin da yafi alkhairi ba ko kuma ya cutar da kai in ba a yi maka likafani mafi alkhairi ba ba likafani ne muhimmi ba aikin da kake yanzu a duniya shine muhimmi wani lokaci mutane suna da irin wannan ɗabi'ar ga abin da zai musu amfani na tambaya to ba za su yi kuma tambaya akan shi ba sai kuma su je su yi wata tambaya wadda malamin zai ga cewa wannan ai ba shine muhimmi ba da irin wannan ba dole sai malami ya amsa ba baya cikin kitmanul ilm wataƙila ma sai ya musu tsawa ko tankiya kuma da ta yi anan ko na musu abin da ya fi wato dacewa da ya tambaya ta yi kuma yana da labari akan kamar akwai hadisi Imam Tirmidhi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albisu min thiyabikum albayd ku dinga sa farin tufafi wa kaffinu fiha mautakum ku dinga rufe mamatanku da likafani fari wannan hadisi ne tabbatacce a cikin sunan Tirmidhi to wannan hadisin ne yake neman ƙarin bayani akan sa kona makamanci haka sai kuma bai fitar da zancen yadda ya kamata ba wallahu alam sai Aisha ta ce mishi qala ya ummul mu'minin sai sake cewa arini mushafaki don Allah ina so ki gwada mini ƙur'aninki ina so in ga ƙur'aninki qalat lima ta ce me za ka yi da ƙur'ani na qala ya ce la'alli u'alliful ƙur'ana alaihi saboda ina so in jera ƙur'ani na tartibin surorin ya tafi irin tartibin naki surorin shi nake so in babu laifi ki mini haka fa innahu yuqra'u ghaira mu'allafin yace saboda gashi nan ana karanta shi ba tare da an jera shi yadda ya kamata ba a shi na limamu ibnu kathir yake cewa ta yu wannan kissa ta wannan ba iraki ta faru ne kafin sayyidina usmana ya aika da wannan mushafi nashi radiyallahu anhu zuwa al-amsar zuwa kasashen musulmi domin bayan an aika da shi to kuma kowa da shi yake dogara wajen jeranta nashi ainihin wato mushafin dai wannan tambaya kala sai ta ce mashi wa ma ya durruka ayyahu qara'ata qablu me da cutar da kai duk koma ina ka karanta a lokaci a karon farko ko ka karanta nan ko ka karanta can babu inda aka ce dole sai ka jera karatun ko sai ka yi yadda kake tsammani din nan duk da haka shi dai yace ta ci gaba da cewa inna ma nazala awwala ma nazala minhu suratun min al-mufassal ai kaga farkon abin da ya sauka cikin alqur'anin shine sura ce cikin gajajjerun surori ita ce ikra wanda suka biyo bayanta fiha zikirul jannati wan nar galibin surorin cikin mufassal ko kuma ita wannan sura ta farko abinda aka ambata a cikin ta labarin wuta ne da aljanna hatta idza saban nasu ila al-islam har sai da mutane suka zo suka natsu a cikin musulunci dan ana ta labarin tauhidi ana tsoratar da su game da shirka ana gaya musu makoma cewa bayan mutuwa akwai tashi akwai sakamako akwai aljanna akwai wuta kamar yadda galibin surorin abin nan juzu amma suke bayani galibin su duk wannan ne abin da suke karantawa babu batu akan hukunce hukunce ko ladubba ko shari'o'i ko mu'amaloli galibi babu sai dai bayani akan wuta da aljanna tauhidi da shirka hadarin ta wuta ko aljanna hadarin ta ranar alkiyama haɗarin ƙaryata samuwa Allah ko ƙaryata annabawa ko saƙonninsu da wannan duka irin abubuwan su aka yi ta karantarwa a cikin surori gajejjeru wanda suka soka a farkon al'amari a ƙasar makka kafin hijira ta ce daga nan kuma hatta idza saban nasu ilal islami nazala al-halalu wal haramu daga nan ne kuma bayan an saukar da dukkanin bayanai da suka shafi waɗancan abubuwa sai kuma aka saukar da bayani a kabir shafi kaza halas ne kaza haram ne walau nazala awwala shay'in la tashrabul khamra tace mishi inda tun farko cewa aka yi kar ku sha giya laqalu da cewa za su la nada'ul khamra abada ba za mu bar giya ba har abada amma da aka ga wato ana so ne in sun bari sun bari sai da mana ba a fara haramta giya ba ma sai da aka zo madina aka zo kuma aka ce wato mataki na farko ya lazina amanu yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas aka ba aka ce la taqrabu salata wa antum sukara daga nan ne kuma aka zo aka ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu risu min amal shaytani fajtanibu farko aka ce to akwai abin alkhairi ko kuma matsaloli aka zo aka ce to duk wanda zai sha ya sha nesa da lokacin sallah kai je sallah yana maye sannan da ƙarshe aka zo aka ce an haramta ga baki daya to wannan a tadarruji da qur'ani ya bi wajen kokarin ainihin wato a wajen wajen haramta giya to shine abin da ya dace kullum a wajen karantarwa musamman wajen raba mutane da abin da ya zama musu al'ada suka daɗe suna yi ba a iya mishi kwaf ɗaya sai su ki ganewa ko su kasa ganewa ko hankalinsu ya kasa kamawa sai da aka fara jiƙa su da imani da Allah aka jiƙa su da imani da lahira aka jiƙa su da tsoron gamosa da Allah aka jiƙa su da fatan samun rahamarsa sannan kuma aka bi matakin cewa to Allah ubangiji nan da kuke tsoron azabarsa kuke fatan samun rahamarsa kuka yi imani da shi a matsayin mahalicci shine abin bautarku kuke bautata masa kuke neman agajinsa kuke neman ainihin wato aljannarsa kuke neman tsari daga wutarsa to ya ce ku bar kaza to sai a bari kawai hal antum muntahun sai su ce intahaina intahaina za ku bari sai su ce mun bari mun bari mun bari yace wala nada'u laqalla sun ce la nada'ul khamra abada ba za mu bar giya ba walau nazala da an saukar da ma la ta zunu kar ku sake ku yi zina laƙalla sun ce lana da zina abadan za su ce ba su bari ba abada amma ita ma haka sai da aka kai lokacin da ya kamata sannan sai aka ce a bari nan ya ce ta ce laƙad nazala bi makkata ala muhammadin sallallahu alaihi sallama ta ce an saukar da ƙur'ani a makka ga manzo sallallahu alaihi sallama annabi muhammad sallallahu alaihi sallama wa inni la jariyatun al'abu ina ƴar ƙaramar yarinya yarinya ƙarama ƴar shekara misali uku hudu biyar wadda take wasan ƙasa take wasan ƴar galagala take wasan ƴar bebi da makamantansu faɗin Allah maɗauki saki da aka saukar a lokacin shine bali sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar kaga labarin lahira ne a aha lalle alkiyama ita ce alƙawarin da Allah ya na gamuwa da su was-sa'atu ka gani ta alkiyama adha wa amar ita ce mafi tsanani ita ce mafi ɗaci wa ma nazalat suratul baqarati wan nisa'i ita ce sam ba a saukar da suratul baqara da suratul nisa'i ba illa wa ana inda face sai lokacin da na zama matarsa ina gidansa ina ɗakinsa ina zama aure a ga su baqara da nisa'i wato kamar misali game da surori wanda suka sauka game da bayani akan shari'o'i da hukunce-hukunce ba bayani kawai akan wato labarin lahira ko imani da wuta da sara'i da aljanna da makamantansu ba ina fata muna ganewa malam ya sai Aisha ta ci gaba da cewa qala sai shi wannan mutumin yace fa akhrajat lahu wato Yusuf bin Mahak ne da yake mana wannan labarin yace fa akhrajat fa akhrajat lahu sai ta fitan masa al-mushafa al-qur'anin al-qur'anin ta kenan fa amlat alaihi ayas suwari ta mishi shifta ta karanta mishi ayoyi da ke cikin surori daban-daban wato a bisa tartibin yadda ainihin wato waɗannan surori suke to malamai sun yi saɓani game da shin wannan tartibin na surori shin haka aka yi wahayinsa ko kuwa wato su sahabban ne suka yi ijtihadinsa domin an samu wasu masahif na wasu sahabbai a farkon al'amari ba haka suka tsara su ba wannan jeren giyar daga bakara fatiha bakara ali imran nisa'i ma'ida kaza kaza kaza kaza har zuwa min jilatu nasi shin haka aka saukar aka ce a jera shi da tauqifi ko ko ijtihadin sahabbai ne da suka yi ijma'i akai ko da ma dai wanne ne ya tabbata tunda ijma'i shine mafi karanci amma in ma ijma'i ne ya tabbata hujja ce a shar'ance tunda ba a samu wani wanda ya saba wannan ijma'in nasu ba kuma ijma'i ne na na ainihin wato na takaririn su na tabbatar wasu a aikace cewa haka ne jerin gi alqur'ani saboda haka suka jera shi a bisa wannan salo wanda ake gani a gashi nan a koda yaushe a insha Allah to ina ganin saboda wannan karatu kamar da muka ambata muna yin shi ne daga daga nesa wato an bu'udin ba kamar da muka saba ba muna yin shi ne a wancan masallaci na gida alhaji tsoho amma yau saboda yanayin ruwa ya tarsasa mana muka yi shi daga gida don ganin cewa an kwana biyu ba a yi ba kuma bai dace ba saboda ruwan kawai ba mu samalin fita ba mu ƙi baki ɗaya sai muka ga dacewa bari a ɗan taɓa ko da ɗan yaye ne da fatan Allah ya sa mana albarka a cikin abin da muka taɓa saboda haka ina ganin bari kawai mu bar shi haka sai Allah ya kai mu darasi na gaba a mako mai zuwa in Allah ya so sai mu tashi a faɗin mai littafin da ya ce babul qurra'i min as-sahaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh